ko sanduwa zuwa ma bai ba saboda yan hizba sun toshe kofa yan rumfar waje suka samu wato yan rumfar wajen nan suna burge ni ga su a waje su ba shigo ciki ba kuma yan hizba sun ba mu rahoton ba sa mana surutu ita bata zo ta ga malam ba sauti yana zuwa sannan ba sa hayaniya shi yasa muka ce wannan kokarin da suka yi yan hizba ba sa shan wahala a kansu bari mu dan kyautata musu dan abu dai na zumunci haka dai aka dan babba su saura saura saura gobe kuma ki tattara ki koma rumfar waje kuma kuma yan cikin ai an dan san muku wani abu ko yawwa masu adalcin ku sun sani Allah zai taimake mu insha Allah ranar 26 ga wata ranar talata to laraba ne ko to yanda alarba insha Allah in mabbai ranar laraba ne za mu rufe karatun nan insha Allah za mu yi fatiya kuma sai baɗi inda rai da lafiya da nisan kwana tafiya sannu sannu kwana nisa insha Allah ranar laraba in Allah ya sa da za mu rufe karatun sai a zo da wurwuri ranar a karfe takwas za a zo ranar karfe na za a zo? karfe takwas a yi haƙuri na san ana tajiri a zazzauna kai ya haka malam ka duba yaran nan duba me daga su kowa ya zauna a buɗa a samu space um, iyayena mata kafin mu amsa tambayoyi ina ba da shawarwari kamar haka da nasiha na farko shine goman ƙarshe ta shigo a jiya an yi tahajjudin farko na daren 21 ga watan ramadan tun da yau 21 a irin wannan kwanaki na goman ƙarshe ana so musulmi ya rage yawan bacci inda hali ma ya raya daren gaba ɗaya inda hali in zai iya in ya tsara rayuwarsa akan haka idan kuma mutum bai zai iya ba ya dan yi bacci ya huta ya ba wa jikinsa hutu yan awanni kaɗan ya tashi ya raya daren daga cikin raya dare akwai yin salloli ga wacce take ba ta al'ada kuma tana da lafiya da za ta iya jure sallam akwai kuma karatun ƙur'ani a ta yi yanzu wata a cikin dararen nan a goman ƙarshen nan za ta yi ta saukar ƙur'ani ta ɗora wa kanta tsari na saukar ƙur'ani a cikin wannan kwanaki ana raya daren ne don ana neman daren lailatul qadri wani babban dare ne wanda in mutum ya dace da ibada a cikin su ya samu daren lailatul qadri to ya fi shekara tamanin da wani abu za a rubuta mai shekara tamanin da wani abu yana ibada kuma karɓaɓɓiya to yanzu don Allah Allah ya samu da rabo don Allah wannan dare na je in kwanta a gida in ta birgima ai ba ce taso ba ku nemi izinin mazajenku Allah ya sa su fahimce ku su ba ku dama ku rinka zuwa masallaci sallar tahajjudi akwai masallacin mata akwai 'yan hizma mata suna zuwa ana kula akwai tsaro sosai mu dai nan masallacin Allah dai kiyaye ni ina jin tsoron ma wasu shekarun kar ma ya zama mata ne zalla a masallacin nan to abin matan sun fi yawa wallahi in ka ga matan nan kamar juma'a aka matan garin nan gaskiya akwai akwai takawa kuma gaskiya matan garin nan suna jin wa'azi tsoron Allah dai kam na zahiri dai a masallaci dai da kabbara a wajen karatu dai ba magana amma ba mu sani ba kuma in an shiga gidan aure kuma abinda Allah ya kiyaye ne wataƙila kuma suna gasa maza sai dai addu'a normal ne ko to Allah ya sa ku zama masu biyayya da da'a to don haka ana sallah a rinka fitowa sallar tahajjudi amma a nemi izinin mai gida wani lokacin ma kamo hannunsa ku taho tare rataya masa sallah ya tace taci taci taci ga gani lokaci ya yi ta ci ka gani ta ci mu tafi idan ya ta miki tsaki ya ce shi bai zai je ba to ki ce to ni kam zan je ki samu makociyarki da abokanan tafiya ko biyu uku ku taho dan yaron ki jariri ki hada masa dan ruwan shayinsa mai dumi da yar madararsa da milo a ciki yana fara miki kuka jona masa bulumboci a ta fama dan yaro in ya ji zaki shiru yake da dan ruwanki da dan sallayanki maza maza a zo a ta fafatawa yanzu jiya a nan masallacin izu hudu muka yi a tsaye kwarai kuwa izu hudu kuma Allah ya sa da zuwa ƙarshen Ramadan za mu sauke Kur'anin nan tas insha Allah da mu munan masallacin za mu ɗauko a tarawihi muna yi a tahajjudi ma muna yi duk shekara wannan masallacin sai an sauke Kur'ani duk shekara Allah mun gode maka akan wannan ni'ima Allah ya sa mijinki ya rinka zuwa ni mamakin da nake matan sun fito mazan suna kwance wallahi tallahi kuma abin tausayi matan nan in sun koma ita fa in ta koma karfe ukun nan kicin kuma za ta shiga ta yi ta kafkafta dama ko ko ta yi kunu ta yi abinci ta kawo mai gida tana gama wannan asuba tana yi yara kuma sun kama buruntu za su tafi makaranta karfe takwas tana yi kuma ta taho tafsirin mata ana gamawa sha ɗaya kuma ta koma ta fara shirya wa yara abincin rana bayan azahar kuma ta fara shirye-shiryen ɓare-ɓaren doya gyare-gyare toye-toyen ƙosai ni na ce wai kuna ma bacci ko goma nan na ƙarshe ha Allah da ya muku albarka kuna ƙoƙari mata wallahi gaskiya bacci ba naku bane kuna ƙoƙari Allah dai taimake mu mu fara shiga aljannan nan sannan ku biyo mu daga baya Allah ƙara ƙoƙari da dacewa. Za ka kowa ta dage ta sa himma wacce mijinta bai batta ta fito ba, tashi a gidanki ma za ki iya yi. Ɗauki ƙur'aninki in baki haddace ba sa toci light ɗaura toci light a kanki, ki riƙe ƙur'aninki ki ta bugawa. In kin gaji da tsayawa, isallaki a zaune. Ki tai, duk inda ƙarfe ɗaya ta yi kin gama bacci ko sha biyu kin gama bacci. Ki wankanki da ruwan zafi mai kyau, ki samu wuri mai ɗan iska ki miƙe ki ta bugawa in kin yi sujada ki ta kuka ki ta roƙon Allah Allah ka bani aljanna Allah ka sa 'ya'yana 'yan aljanna ne Allah Allah ubangiji kai mana rahama Allah ka sa mu cika da imani Allah wannan mutumi da nake aure Allah ka dora ni akan sa Allah Allah ka sa sai abin da na faɗa a gidan nan duka ya halatta ki roƙa a to gaskiya ne to wai kaje wai wai wai a a a a to ke yanzu ke yanzu sai ki zauna baki da amfani a gidan baki da fawa in kika zama baki da fawa a gida ai wata za a kawo tafi karfinki Allah ya taimake mu idan Allah ya baki miji mai citta mai fada sashi a sujjada ya Allah baban ummi fadan da yake da shi Allah ka huci zuciyarsa ya Allah baban mumi duk abin da na roƙe shi ya bani Allah ka sa ina tambaya zai sa hannu aljihu kawai sai ya miƙo kawai a yi addu'a a nemi aljanna a nemi rahamar Allah ku dage da karatun Kur'ani ku ta sauka yanzu jiya mun yi yau mulhimma a nan cikin ɗalibanmu da muke daura abinda zai ba ku mamaki muna da ɗalibai wajen ɗari da wajen kusan sittin da wani abu a nan muna daura kullum sai sun yi izu talatin shine ka'idan daura kullum izu talatin daga karfe sha ɗaya suke farawa kuna tashi karatu a nan suna shiga ba ma sallama su sai karfe hudu hudu da rabi zuwa biyar duk kwana biyu sai sun yi sauka amma wallahi abin da zai baku sha'awa gaba ɗaya mata sun fi yawa ina zuwa in je in dan zagaya in gansu ko kula ni ma ko gaishe ni ma ba ai ana ta qur'ani nace ba komai dai aje ai ta yi wallahi sun yi kokari to sai jiya muka yi wata rana ana ce mata ita yawmul himma ranar himma wato wannan masu yin izu 30 30 din sai muka zaɓi wasu yara sun kai mutum hamsittin da wani abu waye ya isa a cikin ku ya soke ƙur'ani a rana guda suka ce wallahi malam zamu mata ne suka fi yawa har nake ce wani anya garin nan ku karfa mata su karɓe limancin masallatan nan ma fa gaba ɗaya mata mata yara ƙanana 'yan matasa yawanci 'yan mata suka ta daga hannu har malaman dauran suka ce malam sun yi yawa fa nace anya za su iya suka ce wallahi za su iya da asuba muka ce kowa ta fito aka zo aka shirya aji aka ba su qur'ani duk ɗalibi biyar akwai malami ɗaya da yake kallon su saboda kar wata ta zo ta haɗa mana shafi biyu shafi uku a lokaci guda wajen juyawa haka ha ha ta ɗebo shafi hudu ta danne ta ci gaba a'a sai da muka sa ido diddigi wallahi baiwar Allah ana buga karatun nan wata yarinya yar albarka malama yarinya tunda ta fara karatun nan bata tsaya ba wallahi karfe biyu daidai ta soke Qur'anin nan gaba daya insha Allah ranar Laraba za ku zo za a ganta za mu musu taron rufewa bi idnillahi ta'ala in mun gama taron rufe karatun ku nan mata ne mace ce ta yi na ɗaya yarinya ƙarama budurwa karfe biyu ta gama da ƙur'anin nan wani namiji da ƙyar ya iya isowa biyu da minti sha biyar wata duk mata ne suka yi ta buge maza ni fa ba na son bakar magana wai ɗan kwaliya ka da wando to me haka me haka ku bar kaza cikin gashinta kawai yawwa kun yi ƙoƙari Allah muku albarka. Da haka wannan himmar da ake da shi a garin nan na karatun Ƙur'ani ‘yan mata suna ta karatu, wallahi ina miki albishir duk yarinyar budurwa da ta raya rayuwarta akan karatun Ƙur'ani ba za ta tozarta a gidan aurenta ba insha Allah. Kuma za ki rayuwa cikin aminci albarkacin Ƙur'ani ba za ki wulaƙanta ba. Kai suna ƙoƙari, suna ƙoƙari yaran nan suna ƙoƙari, Allah musu albarka. to in takaice muku dai jiyan nan sai da muka samu mutum 60 da wani abu ba wanda bai sauke Qur'ani daga safiya zuwa karfe 5 biyar da minti 20 suka kira ni suka ce malam an gama karatu nace don Allah ba suka ce wallahi malam an gama nace waye saura bai karasa suka ce kowa ya gama Allah musu albarka to wannan ya nuna wani abu yana nuna mana an samu canji a garin nan sosai gaskiya akwai canji ba karamin canji ba wasu ɗaliban wallahi daga makarantar boko da uniform ɗin boko suke tahowa su yi excuse su nemo izini daga bokon nan ba a tashi ba sha ɗaya su shigo mana nan gurin su yi ta bugawa in Allah ya taimake ki yanzu yarki ta koyi karatun nan ta ci gaba da yi ai an samu dacewa kuma wannan makaranta ta koyan karatun nan muna da makaranta muka sa mata madrasatul himma sunanta madrasatul himma muna da ita a sati sau ɗaya muke karatu a nan masallacin da haka duk wacce ta ga za ta iya gyaran karatun ƙur'aninta ta gyara hadda ta haddace mu gina ta akan ƙur'ani ta yi ilimi a tsawon shekarar nan duk ƙofa buɗe take insha Allah tabaraka wa ta'ala za a zo za a rinka babu takurawa a sati sau ɗaya ne ake zuwa a zo a yi ta bada hadda insha Allah ta'ala Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku muna matukar godiya da kuma fatan alkhairi Allah ya sa alheri a rayuwa Allah sa a gama lafiya muna fatan a raya wannan darrai a nemi daren lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr a yawaita sadaka a cikin wannan kwanaki azumi fa ya fara mana bayi bayi ya fara sallama fa kwanakin fa ba su da yawa kaɗan ne ki dage watakila baɗi ba ke nawa nawa ne bare da wasu muka yanzu suna hurmi suna kabari suna kwance ku dage kar a yi bacci a takaita ko duk wacce za ta yi baccinta kina gama ɗan tarawihinki ƙarfe takwas takwas da rabi ki kwanta ki baccinki ki huta ki baccin awa biyu kin sa alam duk inda sha biyu ta yi ki shiga ki wanka ki watsa ruwa ki samu ƙarfin jiki ki ɗauko sallahi ki rataya a kafaɗa ki taho kawai Allah ba da sa'a wanda suke nesa in akwai yaro mahaddacin Qur'ani a gidanku ku tura wani ɗanku ya yi muku a gida in mai gidan ba mai dogon bacci ba ne ku ce alaji wuce mana gaba amma gaskiya sallar dare an fi son a yi mai tsawo a daɗe ana yi to amma a cikinku akwai wasu sai dai haƙuri dai wasu waiwayo suke wa liman in aka tashi an yi raka ɗaya an yi raka ta biyu za a miƙe sai ta zauna tana zaune ana nan ana jira sai liman ya zo ruku'i sai ga yiwu duk an tashi an yi ruku'i wata ta ce min wata fa a kusa da ita wallahi baccinta take sha ta ce wallahi ana sallan nan sai ka ji tana kwar ana ce Allahu akbar an yi rukui sai ga kawai ta miƙe ta kabbara haka ake ashe kukan ko alwala ma ba kwa jaddadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ku rinka zuwa da yar butar ku ta alwala kuma nan ma na san mata yan hizba suna kawo ruwan alwala ku rinka jaddada alwala ku daina sallah ba alwala don Allah duk wacce ta yi bacci akan sahu kam ai sai ta je ta sake alwala ko kuma ki tawo da dan roban ki haka da ruwan sha in an yi raka'a biyu din za a kuta ki dan kurbi ruwa in kuma kina da dan karamin plasma da dan shayin ki mai dan citta a ciki sai ki zo da shi gefe in ta gefen ki ta fara dan gengedi kin ga sai ki dan kurbi naki ki soka a cikin jakarki walbani walbaka walhana ni wal qiribi Allah ya sa albarka Allah ya muku albarka to saboda kurewar lokaci insha Allah malam ka dan rike tambayoyin nan sai gobe za mu raba kayan marayu kamar yadda muka saba muna rabawa akwai marayun mu mata da wancan satin ba mu gama ba su baidlis akwai marayun mata da mu gama ba su ba za mu ba su akwai kuma a marayu maza wanda ga kayayyakinsu na insha Allah ta'ala kamar yadda ake gani su kan maza dai ban sani ba telolin ne masu himma da kokari har ale da aka samu su ga sunan gangariya ɗinki mai kyau masha Allah Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka sai dai su mazan ya isa a ku yi haƙuri mu ɗan yi addu'a in mun yi addu'a sai masu tafiya sai su tafi don sai mun yi tsari ba za mu bari a samu matsala ba yawa Allah sa albarka Allah sa mu dace Allah ƙara imani duk wacce take ba ta da maraya to mun sallame ta sai gobe kuma sai a zo da wuri insha Allah gobe a zo da wuri so yanzu abin da muke so za mu kira marayun mata wanda ba su karba ba sai su karba sannan za mu kira marayu maza a su ma su zo su karba to amma da Allah ‘yan hizba na farko a samu nutsuwa a yi shiru kuma kar wacce ta tashi a inda take kar wacce ta tashi a inda take duk wanda suka tsatsaya mana a tsakiyar nan muna son su ba mu wuri don Allah a nan gurin a ku iyayenmu da ta tsofaffin nan duk mun sallame ku inda ba kuna da marayu ba ne eh za a zo kanku kuma akwai naku da za a raba muku eh akwai naku na tsofaffi insha Allah eh ku yi haƙuri sai ku ɗan ba mu wuri mu ɗan sha iska Allah ya muku albarka Allah sa a dace to muna jira a fifita zuwa za ta kai nuna wa ƙegen ƙegen kowa ya ba ka lissafin abin da yake ci yanzu a ƙasa abin da ya kanka kawai sauran yan wasu gabi a musu bakwai in ka ba wani kuma ka karɓe ce mai yanzu suke da za su bani kawai da su har yanzu ke ya ruwa ya kamar gina ta ce ba da da wuce kamar yin ƙarfi aikin da suke a gani da wannan wani na wani gida lallai sai ya nuna masu yau kuma shi ne ba da aikin da ya ya fi sati kullum botin da yake to yayi to yaya ne ne kai kuma kana kallo duka bari an tsatsaya kuma a'a zauna mana to bismillahir rahmanir rahim to kun shirya kai na'am kai a hadiza suleiman unguwan garin alkali a takbir Allah sa albarka ina dan kunnen da na baka akwai wata baiwa Allah ta kawo sadakan takalma wa marayu ga sunan Allah mata albarka eh ga sunan takalma masu kyau Allah sa albarka da kuma kananan yara kayan kananan yara Allah sa albarka yawa Hafsat Abdullahi unguwar Fuloti ina hafsa abdullahi unguwar fuloti hafsa abdullahi unguwar fuloti kaga waɗannan
nan gani hizba zan wajen su fita a bude hizba ko ku je ku shiga cikin su ku ba kore su ku kuna bane a cikin fatima abubakar unguwar kan bariki marainiya fatima abubakar unguwar kan bariki tana nan to masha Allah ki zo ki karba Allah sa albarka masha Allah yau ba ku zo da hijaban ba kai a Hawwa'u Hassan unguwar Jaura Musa Hawwa'u Hassan unguwar Jaura Musa ta zo to Allah sa albarka a Basma Abubakar unguwar Janjan to a wuce in an karba a tafi ina Basma Abubakar unguwar Janjan wannan Basma wannan Basma kin wahar da mu yar Basma muka yi ta neman ki wancan satin ko ba wala fulful dai na ko Hausa ne hausa ne ko fulful da kado fulful ne fullo to basma Allah ku da kai ba ni hijabi in kara mata basma ga ga hijabi na kara ni at takbir tunda naga ta zo da dan hijabin ta ustaziya ne sosai basma to ta fita duk wanda ta karba ta fita Hawwa'u Muhammadu unguwar Jaura Musa Hawwa'u Muhammadu unguwar Jaura Musa bata zo ba Aisha ta Salisu unguwar Janjan. Salma Abdullahi unguwar Tike. Wannan fayyace ce. Aisha ta waye Salisu? To masha Allah a takbir. Nana Ibrahim unguwar Akwail. Nana Ibrahim unguwar Akwail. Fatima Suleiman unguwar Lakka. Fatima Suleiman unguwar Lakka bata zo ba? Amira ke cewa ce ce. Na? Nana Ibrahim? To gashi nana, Allah sa albarka. Amira Haruna unguwar kan bariki. Amira Haruna ai kun tsatsare su ne wasu suna baya ma duk an hana su shigowa.
wannan wurin su mammatsa don Allah Yan wannan hizban ne gaba ɗaya da mazan da matan duk ba su aikin da ya kamata su. Um, Shamsiya Umar, unguwar pilot. Shamsiya Umar, unguwar pilot. Waye za ta karɓa mata? To zo mana ki karɓa. Aisha Ali unguwar bayan sakatariya. ga shi miƙa wancan matan ta ba wancan ina aisha to ali unguwar bayan sakatariya fatima ya haya unguwar jero musa marainiya fatima ya haya unguwar jero musa tana ina ku bubbuɗa musu su ɗanshi shigo yara ne ƙanana kun tsare hanya habiba abubakar unguwar janjan sai Fatima Abdullahi unguwar tera ke ce waye to Habiba Allah hakku da hodi miyatti miyatti a Hawwa'u Muhammadu unguwar Jauroji ina Hawwa'u Hawwa'u ya shekara 12 to ne sunan ki ina Fatima Abdullahi unguwar tera shekara 14 Hafsa Adamu unguwar Kandahar to lalle ga 'yan kan da an shaɓarin wuta kenan Allah sa albarka mun gode ƙwarai shahida usman unguwar lamba to ga shahida ita ma Allah sa albarka Ka- ke ce waye fatima abdullahi unguwar tera to ga shi naki mun gode ina hawa'u nam fatima ya haya ga shi fatima ya haya Allah sa albarka shahida usman unguwar lamba aisha tuwaye Ai- shi din ne aisha tuwaye to bayan sakatariya to to madalla ina shahida usman to shahida allah sa albarka shahida ga hijabi ga hijabi zo ya hada miki da hijabi allahu akbar habiba shaibu unguwar rariya Habiba Shahibu unguwar Rariya ta zo? Zainab Yusuf unguwar Tera. Zainab Yusuf unguwar Tera. Maryam Jibir unguwar gwaza da dankali. Ka wannan unguwar gwaza da dankali ni kam tana burge ni wallahi. Duk unguwa inda da akwai gwaza da dankali ai abin sha'awa ne. To, shamsiya unguwar jauroji ina shamsiya ina hasiya ila unguwar jauro musa ina take hasiya ila unguwar jauro musa ba ni rasa to sai sai marayu maza ko a zazzauna da Allah malama kin ga ke ma wannan zaman ku anan tsayuwan ku anan kun yawa wannan wannan matan duk marayan da duk marai ne yadda ta san ta ba da sunanta ko uwar maraya ko uwar mareniya mace da ta san ta ba da suna bata ji sunan yarta ba a zo a samu abdu a sake ba da sunan wanda ta san ta ba da suna bata ji sunan yarta ba to a zo a samu abdu a sake ba da sunan ku zauna ku zauna ina za ku je
Ba su mana, za su tafi gida. To ba su tafi gida man. Ai ba za ki tsere su ba. A samu sauƙi yayi.
salisu usman unguwar dire- di- direbobi Angon direbobi. Angon har ina yan hizba abu kaga kai ku buɗa mana hanya a can gaba ɗaya ku buɗe hanya kawai yaro ya rinka fita ta can bismillah a takbir shaibu muhammad nasir unguwar tike dan Allah ku buɗe hanya anan ku me amfanin ku buɗe hanya anan ku buɗe hanya anan na'am yanzu kai ka gama aikin ka ne ka zo ka tsaya anan kuma kake aikin ka mana Zai zai zan mai.
wanke yin juma'a ko okay yakubu suleiman unguwar tsakiya ina yakubu suleiman unguwar tsakiya maraya yakubu suleiman unguwar tsakiya sai kuma usman bello unguwar pilot ina usman bello ga shi nan ku ba shi guri a a a a to ga can wani ya taso Kai, Waye ne ɗaya su zo ɗaya. Me sunanka?
yakubu waye A'a ba shi bane. Wancan fa yaron. Zo zo zo zo zo. Me sunanka?
Muhammad Bello.
Ko ma ba kai bane. Abubakar Abubakar Hamidu Sambisa. To yan Sambisan nan su yi sauri wallahi mu tsoron unguwan nan muke ji. Wani abu sai garin kuma wai unguwar Sambisa.
An- An an canza sunan angon ba.
To amma an canja su sarki ya canja sunan sambi sannan amma an iya canja ni dai bari ne maza maza in sallama wannan sambi sannan bai zo ba ko a usman muhammad unguwar tike usman muhammad unguwar tike yaran